yace yadda tsari yake a wajenmu a gama da dabinai da dabino kuma inna cewa ita musaka ana ba da ita a matsayin musakati a sinina salasa shekaru uku ko shekaru hudu ko ƙasa da haka ko abin da yake yafi a iya ba da gora ko wajen da yake duk da bene ne ga wani wanda zai aiki a wajen a ce ya ci gaba da aiki har a shekara uku ko shekara hudu ko ku a a shekara ɗaya ba ko shekara biyar ko shekara goma amma kan cewa duk 'ya'yan da binan za a raba tsakaninsa da mai gona. to haka daidai ne imam malik ya ce wannan shi ne abin da nake a bakin malamai duk wani abu daga wannan duk wanda ya kaba da wannan minar usuli daga bishiyoyi kamar inabi kamar zaitun kamar da minan ne mislu ma yajudu fil nahal kamar abin da yake halatta a cikin dabino yana halatta a cikinsa ga wanda zai musaka a iya yi shekaru da dama ko kuma a yi shekaru kaɗan imam malik ya ce a cikin wanda ya ba da ƙasarsa musaka ko wanda aka bai wa musaka shi bai da damar ya ce zai karɓi wani abu daga abokin mu'amalarsa wanda ya ba shi musakar ko dai zinare ko azurfa da zai kara masa shi amilin nan iyaka abin da yake da shi shi ne abin da aka ce za a bashi daga 'ya'yan itatuwa a rabansa in an ce za a kasa uku ne a bashi kashi daya haka in kashi goma ma za a kasa goma ne a bashi kashi daya to wannan shi ne rabansa amma ya ce sa a kara masa da wasu kuɗi ko wani abu daban wannan ba daidai ba ne ko abinci ko wani abu daga abubuwa ko menene wannan bai dace ba shi wanda aka yi akalin musakar da shi ba daidai ba ne ya karɓi wani abu daga mai gona da zai ƙara masa ko zinare ko azurfa ko abinci ko wani abu daga wata abubuwa a samu ƙari a cikin mu'amalar nan tsakanin su za ta sulhu abu ne wanda bai dace ba dole a tsaya a kan cewa a raba kawai 'ya'yan itatu amma a ce shi mai gona sai ya ƙara wa amili ko shi amili ya ƙara wa mai gona wani abu zai ba shi wasu kuɗi ko wani abu duk wannan ba daidai ba dole a kan iyaka kawai noma ko ‘ya'yan itatuwan da aka girba ko aka yanka to su ne wanda za a raba imam malik ya ce wanda aka kirara da shi shi ma dai a wannan matsayin yake bai dace ba a ce an samu wani ƙari a musakar ko kuma a kirara domin idan haka din ya a kusa da ijarata sai musakar ko kirara ta koma ijara matuƙa ko idara ce ta shiga a irin wannan to a sai zama bai dace ba saboda an yi idara ne alhali samanin akwai garari a ciki ba daidai ba da ce za a idara a lamarin da yake akwai garari a ciki saboda shi wannan yan itatun da za a biya shi in an ai akwai garari ba sai irin yawan su ba tayar Allah ya sa wannan shekarar a sami ƴaƴan itatuwan da yawa a tayar zamo ba samu da yawa ba ba a sani ba zai a samu ko ba zai samu ba tunda ba lallai ba ne ma itatuwan su yaya ta yi ba zama gaba ɗaya ba su yaya ba a wannan shekarar ko zai zama ɗan kaɗan ko zai zama da yawa imam malik ya ce a game da mutum da ya musaka ga wani mutum a game da ƙasa gona da yake ta kunshi da bino bishiyoyin da bino da bishiyoyin inabi ko abin da ya kama da wannan daga asalai ya zama kuma akwai wani bangaren da ba wani da shi a wajen fili ne fetar ba wani da shi ba a dasa komai ba imam malik ya ce idan wannan wajen da yake fili ba ba a dasa komai ba ba a shuka komai ba ya zama mai biyayya ne ga asalin abin da ake nufi ɗan kaɗan ne ba mai yawa ba misali idan da za a duba girman gona a iya cewa kashi tara cikin goma duk akwai da shi a ciki akwai bishiyoyin nan amma kashi ɗaya ne cikin goma matsalan ya zamo ba a dasa komai ba fili ne ya zamo asalin ya fi girma daga wannan shine mafi girma a ciki ko mafi yawansa yi musaka ta yi ba laifi ai wannan musakar wannan shi ne a ce bishiyoyin da binan sun kai biyu bisa uku na filin ko fiye da haka ko amma inda yake ba da shan ba komai ya zamo sulusi ne ko ƙasa da haka wannan kuwa saboda filin a sannan ya zama mai bi ne ga asalin idan kasar da da take filin ya zamo an samu dabino ko inabi a ciki ko abin da ya gaba da haka daga asalai ya zamo asalin bai fi sulusi ba ko ƙasa da haka inda yake ko ba ko man da ya zama susani ne ko fiye da haka wannan sai dai a ce a yi kirari a soci shi ma'aikaci ne bisa cewa ga abin da za a biya shi mu'ayyani a ce za a bisa ga a sannan sai ya zama haram wannan kuwa cewa yana daga tsarin mutane cewa su ba da musaka da asali a ce da ɗan ragowar fili wanda ba kome to wannan aka yi musaka a kan haka akan ba da hayar ƙasa ko kuma a kira'i amma a ba da shi wanda zai aiki masu cewa za a biya shi wani abu ayyane alhali akwai ɗan abu ɗan kaɗan a ciki na daga asali ya halatta a sai da alƙur'ani ko takobi alhali akwai ado na azurfa a cikin ƙur'anin ko a jikin takobin a ce za a sayar da su da azurfa inda adan ya zamo ɗan kaɗan inda adan ba mai yawa ba ne bai kai bai haura sulusi ba da wani shi za a yi bai kai sulusi ba ko korate sarƙa ko zobe alhali an musu tambari wanzu haɓe da zinare a jiki a cinikinsu da zinare haka ana yi a yi sarƙa matsalar wadda take ta azurfa amma kuma a yi mata wato wanda yake na tsakiyar shi na zinari ne a ce a cinikin gaba ɗaya da zinari in ana duban cewa yau ai sarkar banda wannan na tsakiyar tata wanda aka yi da zinari ita ce muhimmiyar abin ne to sai ya zama wannan ya halatta irin wa'annan cirkunan ba su kushe ba suna ba tana mai gudana tana mai halatta malamai suna ganin ba laifi mutane suna mu'amala da ita suna siyarwa su siya mawqufun alaihi wani abu abin sfantawa da za a ce an tsayar a kansa bai zo ba da za a ce idan zinarin ko azurfa a ciki ta kai sai mu'amala ta zamo haramun idan ya kai za a ce haramun ne idan ko ne kai haka ba a ce halal ne amma dai abinda ake duba mu a wajenmu wanda mutane muka ga suna aiki da shi malamai ana yi a gabansu ko su ma a yi da su ba su ce ba daidai aka yi ba suka halatta haka a tsakaninsu shi ne cewa idan wannan wani abu daga wannan azurfar ko zinarin ya zama mai bi ne ga abin da yake cikinsa to ya halatta a yi cinikinsa wato an gane da abin da ake nufi a nan saboda asali in za a misali zinari da zinari ai dole sai ya zama mislin bi mislin yadan bi yadan sai ya zama daidai wa daidai kuma ya zama hannu da hannu to anan kuma sarka ce aka yi ta ta azurfa amma sai ya zama adan da aka yi mata a tsakiya na zinari to kaga idan za a yi sai da sarkan nan da zinari ai a cikin haka ya kunshi musayar zinari da zinari tunda wannan adan nata na zinari ba an ba da shi bane za a karbi zinari alhali ba a san awansa ba ba a san awon wanda aka bayar musayar ba kaga kenan ba lalle ya zama mislan da mislin ba to amma saboda cewa a nan kamar ɗan rakiya ne manufa shine ainihin azurfa wannan sarkar ta azurfa ita ce manufa shi wannan kamar rakawa yake ba da tasa ake ba shi yasa aka ce ya halatta amma ya zamo dai ala kulli halin ɗan rakiya ne duk mai hankali ya san da za a ware shi shi kaɗai kuɗinsa ba zai haura sulusun kuɗin ba gaba ɗaya to kaga zama kenan rakiya yake tunda bai kai sulusi ba ko bai haura sulusi ba wannan ya kai sulusani ko ya haura sulusani ya zama aiki ɗan rakiya ne to a sannan ya halatta a misayar ba tare da an san a kuɗin da za a biya na dinaran nan nawa ne aka ware a maimakon shi wannan kan sarƙar ba nawa ne aka ware kuma dan ita sarƙar wadda ita ta azurfa ce an san daman zinare da azurfa a yi musayarsu wato a cinikinsu a sai da zinare da azurfa wannan an ya halatta biyan da yake amma dai abin da ake bukata a sannan ya zama ya jambiya ne ko idza ta lafa al'adnasu fa bi'u kaifa shi'tum idza kana yadan biyadi to wannan ya zama kamar kibiya ko ƙur'ani ko ko abin da aka sa ado ga sarka ya zama kimar sulusani ne ko abin da ko ya fata wato shi kansa a shi a ita kanta kibiyar da aka yi mata ado to ita kanta kimarta ko da za a ware adan a sai da ita to ta kai su misali misali idan da ita da adam za a siyar dirhami ɗari biyu to an san ko ita ce ba adam za ta yi dirhami ɗari da hamsin kaga an san ta kai ta haura sosai ma ko ta hau salasar ta kai salasatu arba'in ta kai kashi saba'in da biyar cikin ɗari ma na ƙima shi yasa a sannan ba laifi walhilebu wannan adad da aka sa ga kibiyar ko ga qur'anin ko ga wannan kan sarkar fi kimatu ha kimata as-sulusu bai wuce sulusi ba ko kasa ma da haka to a sannan musayar ta halatta wato ne yake nuna kenan idan ya zama abin ɗan kankani ne to ba a kular wancan ƙa'ida hakan ya fi daga ƙa'idar ruwan cewa ba shi ne abin nufi ba sai a fita daga yin aiki da waccan ka'idar da take cewa al-zahabu bil zahabi wal warqu bil warqi ko wal firqu bil firqi yadan bi yadin mislan bi mislan sai ya zama mislan bi mislan ba irin nan sai zama an ya shi yasa a irin nan sai a ga wato yana daga inda su malikawa suka ɗauko urfu al'ada suka yi ta hasisin nasu cewa duban wato ɗauko al'ada kenan da kuma maslah a yi tahasisin nasu wanda daman su a wajensu al'urfu kan yi hasisu umuman nasu haka nan al-masalihul mursalatu kan tuhassisu umuman nasu tunda dai a nan an dubo wannan adam ba shi ne abin nufi ba shi yasa ba za a tsaya a kure a ce dole a sai an wara ba ba sai za a kure a ce sai an ware adan a yi musasa ya zama shi an auna an tabbatar da shi ya kai dinari ɗaya ne a yi musasa da dinari ya in ya so ita ya ragowa sarkar masala da take azurfa ita wannan ko dinari nawa aka sai da ita daidai ne tunda an samu hitilafin a janasu. na? yawwa ya zama tabalin asali ya zama kudinsa ba masu yawa ba ne to shi yasa sannan sai a kau da kai daga gare shi saboda maslaha da kuma duban al'ada ta mutane shi yasa nan da masalihul mursala da urfin gaba ɗaya sun haɗu sun yi tahsisin nassi kenan a wajen malikawa to sharadi a cikin bawa wajen wato a wajen musaka a cikin mu'amalar musaka ya haya ce imam malik ya ce mafi kyawun abin da aka je a cikin ma'aikata bayi a musaka da shi wanda aka yi mu'amalar musaka da shi ya sharanta masa ainihin mai gona ba laifi da wannan daman gona ce akwai wasu bayi wanda su suke taimakawa a wajen gudanar da ayyuka da su aka kawo wani aka kira wani cewa karɓi gona ta koma hannunsa ya zama shi ke kula da ita a in ya so abin da aka yanka na daga gonar za a raba da shi to ya ce dole fa in an yarda sai waɗannan ma'aikatan su ci gaba da aiki wannan bayan da suke aiki su ci gaba da aikin to wannan ba laifi da domin daman su an ware su ne don su kula da su aiki a gona sun zamo a matsayin dukiyar ne sun zama da kamar a ce an haƙa wani idan ruwa ne a wajen ya zama ana bar ruwa da shi kaga ai tafiyar su ɗaya da gona to su ma wannan tun da tun da can aiki suke yi a wajen ai sun zama kamar tafiyar su ɗaya da gona ba wani amfani a cikin su ga wanda ya zo da hiko an hulu da himul maula wato ba wani aiki za su yi masa ba nasa na musamman sai dai abin da yake akwai in akwai su aikinsa zai rabu in akwai su ko aikinsa zai rabu shine kawai abin da yake akwai idan ko ba su a cikin gonar aikinsa zai tsananta aikinsa zai ƙara yawa a kansa ya yi dai wannan a matsayin musaka ne a cikin idanun ruwa da kuma duguna ko abin da ake ɗiban ruwan aibar ruwa da shi ba da za ka samu wani da za a ba shi musaka a ƙasa biyu wadda suke daidai a wajen asali da amfanin alhali ɗayansu da idan ruwa mai yawan fito da ruwa mai yawan ruwa ɗaya kuwa a da sai an ɗiba ne an je ana babbayarwa wannan akwai idan ruwa idan ruwan da in ya fito aka yi masa hanya ko ina zai iya kewayewa a gona ba za a bukaci sai an ringa ɗiba ana zuwa ana bar ruwa ba wannan kuwa dole sai an ɗiba an je an yi bar ruwa a ce kowace daga ƙasar nan hekta goma ce wannan hekta goma wannan hekta goma to ba da za a yi wanda ya karɓi wannan bisa cewa in an abin da aka duk abin da aka yanka da 'ya'yan a raba kashi biyar a bashi kashi ɗaya mai gonar ya karɓi kashi hudu a ce zai yadda kuma a ɗayan ma ya karɓa haka tun da waccan wahalarsa ta fi sai ya ringa ɗiban ruwan yana bin gindi-gindi na bishiyar yana ban ruwa wannan kuwa ruwan zai iya kwarara ya kai in yi masa hanya shi kenan ko ina sai zai ringa zuwa yana gyaggyarawa ya tabbata ruwan ya shiga wani abu ya ɗan toshe ya buɗe don ruwan ya shiga in wannan ya ce zai haƙura a bashi ɗaya bisa biyar wannan ƙarshenta sai dai ya ce sai a raba uku a bashi kashe ɗaya ko ma a raba biyu tunda aikinsa ya fi yawa domin akwai sauƙin wahala a wadda take da idan ruwan wadda ruwan nan zai iya kara a ƙasar da tsananin wahala ta wadda sai an ɗiba an kai ko'ina an bar ruwa ya ce a kan wannan ne lamari yake a wajenmu imam malik ya ce a idan ruwan da ake kira wasina nan yana so ya fassara wata kalma ce da ya amfani da ita a baya wadda ruwan ne ta tabbatacce wadda ba ta kafewa ba ta yankewa ruwan ba ya kafewa ba ya yankewa ko yaushe akwai wadatar ruwa imam malik ya ce ba daidai ba ne da shi amilin musaka wannan bayi da suke a gonar da ya karɓi musakarta ya ce kuma zai ɗebe su ya je ya aiki da su a wata gonar ta daban wannan ba daidai ba ne kowace zai shaƙanta wannan bisa wanda suka yi mu'amalar musakar da shi in aka yi wannan to wannan an yi kuma ba daidai ba amma a iyaka gonar a ce su aiki aiki da suka saba wannan ai daidai ne shi yasa a nan wato yana daga inda a kaga shi idan ruwa misali a tsari ne yanzu na duban tattali za a ce yana daga bangaren al'aru ne ko almawaridul ɗabi'iyya su ko ma'aikata ai suna mawaridul bashariya to amma a fiqhu na shari'ar musulunci akwai inda akan kwatanta mawaridul ɗabi'iyya da mawaridul bashariya ko mawaridul bashariya a mai da su kamar mawaridul ɗabi'iyya wato abinda ake kira land da kuma labor wani wajen labor ta tsaya daidai da daidai da land land shine abinda duk yake na ɗabi'a ne ko kamar idan wannan da sauransu a wannan abu ne wanda yake na ɗabi'a amma kamar mutumin da zai aiki ko mutanen da za su aiki a kuma wannan duk bangaren lebo ne ko to amma a nan aka kwatanta abin da yake lebo din da kuma abin da yake land din aka ce ɗayan su ya iya tsayawa a matsayin ɗaya to قال مالك الإمام مالك يتي ba daidai ba ne ga wanda ya yi musaka ya sharɗanta bisa amilin musaka ya sharɗanta bisa mai gona ya sharɗanta wasu bayi ya amaru bin da zai aiki da su fil ha'idi a gonar da ya karɓa musaka da bayin nan ba sa gonar lokacin da ya karɓi gona a matsayin musaka in ce za a kawo su bayi sababbi ko wasu ma'aikata sababbi a taimaka masa da su to wannan bai da damar haka wanda ya tarar a gona su ne yana da dama da ce dole fa a kyale su su gaba da aiki aka ce ya yi daidai amma ya ce a kawo masa sababbi to wannan ba za a lamunta ba ba daidai ba ne imam malik ya ce ba daidai ba ne wato bai dace ba ga mai dukiya ya sharɗanta bisa wanda ya shiga a cikin gonarsa bi musaƙatin da musaƙa cewa ya karɓi wani daga bayin da suke aiki a gonar da zai fidda shi daga gonar ba daidai ba ne shi mai dukiya mai gona ya ce kaga da bayan da suke aiki ishirin ne a gonan nan amma zan ɗebe biyar akwai wani waje da zan kai su su taimaka min aiki na ne ake wannan to haka din bai da dama inda suke ishirin kafin ya ba amirin musaka a gonar akan musaka to dole ya kyale su ishirin din yadda shi amilin aka ce bai da dama ya ce a karo masa biyar to shi ma mai gonar bai da damar matsala ya ce zai ɗebe biyar a ciki zahir da musakar dukiya tana kasancewa ne bisa halin da yake kai ana yin musakar ne bisa halin da dukiyar take imam malik ya ce idan mai dukiyar ya zama yana nufin ya fidda wani daga bayan da suke aiki da a dukiyar to yi maza ya fidda shi kafin a riga a yi akadin musaka ko yana nufin ya shigar da wani a ciki to ya aikata wannan kafin a yi akadin musaka sannan daga bayan nan ya iya mu'amala ya iya akadin musakar bayan nan in ya so da imam malik ya ce wanda ya mutu daga cikin bayi ko ya tafu ko ya rashin lafiya ya zama wajibi akan mai dukiya ya kawo wani a maimakonsa bayan da suke da a gona suke suna aiki sai wani a cikinsu ya mutu ko ya faku ko ya rashin lafiya to shi mai gona shine wajibinsa ya kawo wani a makwafinsa wannan littafi ne na karɓa hayar gona kai abin da ya zuwa game da karɓa hayar gona kai Ubaidullah ya min hadisi ya karbo daga Imam Malik ya karbo daga Rabi'a ibn Abi Abdurrahman ya karbo daga Hanzala ibn Qais Zuraki ya karbo daga Rafi ibn Hadid ya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya yi hani daga karbar hayan gonakai Hanzalatu ya ce, sai na tambayi rafi'u na hadijin wanda sahabi ne wanda shi ya rawaito hadisu. Shi da aka ce an yi hani daga karɓar hayar gonakai, a karɓa hayar gonar a biya da zinare ko da azurfa shi ne aka yi hani daga gare shi sai rafi'u na hadijin ya ce, a'a inda aka yi hani a karɓi hayar gona wadda matsalar za a shuka shinkafa a cikin gona a ce biyan da za a shi ne a ba da buhun shinkafa matsalar ka ba da buhun shinkafa a baka gonar da za ka yi noman shinkafa to wannan shi ne manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya hani daga gare shi ko ka ba da buhu na dawa ka karɓi gonar da za ka noma dawa a ce wannan buhun na dawa shine biyan hayar wannan gona to shine aka yi hani daga gane shi saboda tayu kai da ka bada buhun ka karɓi gona ya zamo ka gama noman ma baka samu buhun ba ko ya zamo ka samu ninkin ninkin haka ko ya zamo ka samu daidai da haka duk aikin da kai duk wahalar da ka sha da irin da ka sa a ce ka gama noman kuma buhun kai ma ka sa buhun da ka bayan ka ga ya zama akwai garari kenan shi yasa aka yi hani amma in kuɗi ne za a bayar a karba to wannan ba laifi wannan kuma ya koma kasuwanci kasuwanci ko dama ana samun riba ana faduwa ana samun riba ana faduwa amma wancan ya zama kamar musaya ne musayar da ba a san da gwargwadon me aka yi musayar ba ya ce maliku ya min hadisi daga ibn shahabin ibn shahabin zuri ya ce na tambaye sa idan da musayyar daga tsohon kasa wato ɗaya daga cikin buka usabatu na madina kuma ɗaya daga cikin gaggan malaman da shi ibn shahabin yake komawa gare su ko ya karbi ilimi a wajen na tambaye shi daga karɓar hayar ƙasa karɓar hayar gona bin zahabi wani bisa cewa za a biya ne da zinare ko da azurfa sai ya ce ai wannan ba laifi wanda aka yi hani daga gare shi a karba a ce za a biya da abin da take tsirarwa shine kira'ul arri bi ma tumbitu wanda aka yi hani daga gare shi kira'ul arri bi ma tumbitu a karba hayar kasa a karba hayar gona a ce irin abin da ake nomawa a gonan nan da shi za a biya mai gona wannan shi ne ba daidai ba yasa irin yadda da ake a nan ba daidai ba ne ko dai ta yanzu ma wasu wuraren aka yi a karbi gona a noma sai an gaba a ba shi a ce in an gaba kawai shi mai gona za a ba shi dami kaza wannan ba daidai ba ya zama kira'ul arri ne bi ma tumbitu مالك ابن حديثي daga ibn shahab zuhuri cewa ya tambayi salim ibn abdullahi ibn umara daga karɓar hayar gonakai sai ya ce ba laifi a karɓar hayar gona in dai za a biya ne da zinare ko da azurfa matuƙar dai ba da abin da take fitarwa za a biya ba ibn shahab ya ce sai nace da salimu to ka ce ba laifi ya kenan za a yi da hadisin da aka ruwaito daga rafi ibn hadisi cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ha an kira ilmazari sai ya ce a rafi ya yawaita faɗar hadisin bayan ba wai ana nufin zahirinsa ba ko ba ana nufin umuminsa ba haƙƙinsa a ce in ma zai ruwaito yana gaida cewa tunda dai ba wai ana nufin umumin ba ne da a ce ina da gona in ji salimu zan ba da ita haya in karba kuma na ci halal dan na karbi kudin hayan nan halal na ce matukar dai ba irin abin da take fitarwa ba ne na ce a biya ne da shi maliku ya min hadisi ya sami labari cewa abdurrahman na aufin ya karba hayar wata ƙasa bai ta kushe ba tana hannunsa yana biya haya har ya koma ga rahamar Allah. Ɗansa ya ce, Ni ganin da nake wa gonan nan na ɗauka ta mahaifinmu ce. Na ɗauka ta mu ce tun da ya mutu ta koma ta mu saboda ta daɗe a hannunsa. Sai daga ba na gano ashe haya yake biya. Lana inda mauti sai da ya faɗa mana yayin mutuwar sai da to gona ka zafa ga masu ita biyan su nake haya nake nema ya umarce mu mu biya wani abu da ake bin sa daga kuɗin haya ko zinare ne ko azurfa Gwalla ce Maliku ya min hadisi, ai haya ya ce Maliku ya min hadisi ya karɓar daga Shabir da Urwata, ya karɓar daga mahaifinsa Urwata da Zubairi, cewa ya kance yana ba da hayar gonarsa da zinare ko azurfa. Ya ba da gonarsa a bashi zinare matsayin kuɗin haya, ko ya ba da gonarsa a bashi azurfa wato a bashi dirhamai a matsayin kuɗin haya. an tambayi imam malik daga mutum mutumin da ya ba da hayar gonarsa min tabri da sa'a ɗari ta dabino ko da abin da zai fito daga ƙasar min alhindati da daga alkama ko ko daga wani abu dai wanda nomawa ake ko da shi ba a noma shi a ƙasar imam malik ya ce wannan ba daidai ba ne ya ce wannan ba daidai ba ne in gona ce za a ba da hayarta to a bayar da kuɗi amma ba da wani nau'i na abinci ba littafin shufa abinda ake shufa a ciki ma'anar shufa shine wato waje wanda yake na tarayya ba a riga an raba ba balle a ce an ware ga bangaren wane ga bangaren wane to shi ɗaya daga cikin abokan tarayyar ya siyar da nasa rabon ga wani to waɗanda suke tarayya sai su ba su yarda ba sai dai su su biya to shi ake kira shi a cewa ƙasar da muke tarayya da ka siyar to ban yadda ba wani bako ya shigo ciki sai dai in siyarwar za ka yadda duk aka siya mu za mu biya ko ni zan biya to inda ake yin shufa kamar da ta amina yaman hadisi ya karba daga imam malik ya karba daga ibn shahab zuhri ya karba daga ibn musayyibi da kuma abi salama dan abdurrahman abdurrahman da auke cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin da duk ta ko ina ya zama mursali kenan amma an samu wasu kaɗan daga marwaita muwaɗa da suka ce da shi sayyidun usaimi da abu salamata sun karɓi hadisin ne daga abu huraira shi yasa su sun kawo shi a matsayin muttasi sun kawo shi a matsayin muttasi su dai musalan sayyidun usaimi wajen shafi'awa ma da suke ganin cewa mursali ba hujja ba ne amma suna ganin marasilu sayyidun usaimi hujjatu لأنها فتشت فوجدت مسانيدا أم بنتكا أكساميت مسندين إرن يندا مي ورقات إمام الحرمين يكي فداء تكون ورقات دائما دم على من ينقدا هدو su shafi'awa su ne suke ganin hadisi mursali ba hujja ba amma hanafiyawa da malikawa da hanabilawa su daman asali a wajen su hadisi mursali hujja ne قول سوى الصاحب قال المصطفى مرسلنا ثم احتجاجه كفى ثلاثة الأئمة الأعلام وقيل إن أرسله إمام yadda jalaluddin suyudi yake faɗa a kaukabu sadiqo qawlu suwa sahibi qala mustafa mursaluna to Manzala sallallahu alaihi wasallama ya yi hukunci da shufa amma ba a cikin abin da ba a riga an raba ba a tsakanin wanda suke tarayya amma matukar an fidda iyaka tsakaninsu kai wannan nan bangaren shine naka zuwa nan kai kuma wannan nan bangaren shine naka zuwa nan kai wannan nan bangaren shine naka zuwa nan to dan daya a sannan ya sai da nasa rabar sauran ba su da damar su ce su ba su yarda ba sai dai su biya illa dai iyaka maslaha ce in zai siyar din ya nema daga gare su ko za su siya yayin saboda kar su hangi wani abu amma dai in bai waiwaye su ba ya siyar ga wani can bare to su wayannan ba su da ta cewa ba su da ta cewa a sanin imam malik ya ce akan wannan ne tsarin da ba saɓani a cikinta a wajenmu imam malik ya ce ya sami labari cewa sai da musayyami an tambaye shi daga shub'a akwai wani tsari tabbatacce a ciki yadda shi ake bi sa'idun da musayyabi ɗaya daga cikin fuqaha usab'atu na madina wanda su ma suke ganin gaba ɗaya a tabi'ai ai ba malami kamar sa yace kwarai kuwa shub'a tana nan a cikin gidaddadi da ƙasashe ana yin shufa ne a gida in ya zama gida na mutum biyu ne sai ɗaya daga ciki ya sai da nasa raba ba tare da an raba ba wato ya sai da nasa dama gidan nan ni da ɗan uwana ne shi da rabi ni da rabi amma dai ba a riga an sayar ba amma ka zo sayar ma da nawa raba ya sayar ga wani ajnabi to shi ɗan uwan da ake tarayya ya iya cewa shi bai yarda da ciniki nan ba sai dai shi ya biya ya biya daidai da yadda aka sayar wa wancan ɗin kuwa wal aladina ko gona ko fili ba a yin da sai ko tsakanin abokan tarayya imam malik ya min hadisi cewa ya sami labari daga sulaiman ibn yasarin kamar wannan wanda shi ma dai ɗaya ne daga cikin fuqaha usab'atu na madina imam malik ya ce a cikin mutumin da ya sai wani bangare tare da wasu mutane a wata ƙasa mai hayawa ne ya zamo za a biya ne da dabba ko mai rai bawa ne ko kuyanga ko abin da ya kama da wannan minar ruri na daga hajjoji shi abokin tarayyar sai ya zo don ya riko da shubarsa bayan an yi wannan cinikin sai aka samu bawan da aka yi cinikin da farko ko baiwar sun halaka ƙimatihima aka rasa wanda ya san ƙimarsu shi wanda ya siya ya ce ƙimar bawan nan ko bai wannan da na bayar a kan wannan waje dinari ɗaya shi ko mai shub'ar ya ce abokin tarayya bari ƙimar ta bi haurar dinari hamsin ba mutum ne matsalar sun tarayya da wani a gida ba a riga an raba ba to shi abokin tarayya sai ya samu wani ya ce ka zo na ga kana da bawa ka bani bawan nan in ya so in ban ma na waraban a gida kaza da nake da tarayya da wani sai shi mai bawan ya ce ya yarda sai shi mai gida wanda suka yi tarayya da a gida ya karɓi bawan akan shi mai bawan an ban masa rabon da shi wanda ya karbi bawan yake da shi a gidanci wanda ɗaya abokin tare kenan yana da dama ya ce zai riko da shi ba to yanzu me yake akwai idan shi wancan ya ce zai riko da shi ba sai a kawo bawa a duba kimarsa za ta yi nawa wajen wanda suka ce wajen wanda suka san kan bayi su ce kimarsa za ta yi kaza shikenan sai a ce to kai wannan tunda ba da bawa za ka biya ba amma ka bashi ka biya da kimar bawan nan a dubi kimar bawan nan ko nawa ne ka baya shikenan wannan an yi an gama kenan ko to a maimakon a ce an samu damar yin haka sai ya zama kuma har bawan ya mutu har an binne shi ya mutu kuma ba binne shi ba mace cewa ba zai kimarsa ba zai ba zai kimarsa to ya za a yi kenan sai kuma a maimakon a sami magana ɗaya daga bakin shi mai siyarwar da shi wannan sai magana ta bambanta shi dai wanda ya bada bawa ya ce ai bawa nan bayan da a kasuwa ba zai kai dinari ɗari ba shi ko abokin tarayyar nan a gida wanda yake nufin ya riko da shufa ya ce wannan bawan za ka ce ba zai kai dinari ɗari ba wannan dinarin tsadarsa a kasuwa bai fi dinari hamsin ba to ya za a yi to shine za a yi bayanin ya za a yi a kai a nan kala maliku imam malik ya ce shi wanda ya siya ya rantse cewa kimar abin da ya siya da shi ba wannan nasa da ya bayar a kan kamɓan ɓangaren nan na wannan a gidan nan dinari dari zai dinari dari kimarsa za ta kai dinari dari shi kenan in ya rantse shi wannan abokin tarayya in yana ganin dole zai riko da shuf nan tasa shi kenan ya karɓa ya ba shi dinari dari a ko kuma ya bari in yana ganin shi a ce ba wannan ya kai dinari dari gaskiya faɗa haka to shi kenan ya kura da riko da shuf'an sai fa idan shi mai son riko da shuf'ar ya kawo shaidu cewa kimar bawan ko yanga ba su kai yanda shi mai siyan ya faɗa ba in yana da shaidu da zai iya tsayarwa za su shaida masa cewa abin da wannan mai siyan ya faɗa na kimar abin da ya baya ya yi ƙari ya yi zururuka wannan yana da dama ya kawo shaidun nasa sai kuma a yi aiki da abin da shaidun nasa suka tabbatar imam malik ya ce wanda ya ba da shi kitse a wani bangare na gida ko ƙasa wadda take ta tarayya sai shi wanda aka ba ɗin ya masa sakayya da sababin ƙasar da ya bayar ya ba shi kuɗi ko wata urura su abokan tarayyar suna da damar su karɓa da shufa in sha'o'in sun so kyautar da aka yi ta musaya kyautar da take biki ce da abin da yake akwai damar riko da shufa to su masu riko da shufa suna da damar su yi riko da shufa amma idan kyauta ce ta Allah to wannan shine ba su da dama yadda nan gaba za a za a fada mausubati su baiwa shi wanda aka baiwa kyautar kimar abin da aka bashi a matsayin kuɗi ko dirhamai imam malik ya ce wanda ya ba da kyauta na gida da yake na tarayya ko ƙasa ta tarayya min ha ba a bashi lada ba a kai bai nemi a bashi ladan ba ya zama kyautar tasa don Allah ya wani gidan da ke tsakanina da ɗan uwana ka je na baka na waraba don Allah sai abokin tarayyar ya nufin ya karba da kimarsa to bai da dama kyautar da aka yi don Allah ba da nufin lada ba to shi ba shufa a cikin wannan matuƙar dai shi ne ya ba da kyautar ba a ba shi sakayya ba ba biki aka yi ba in biki ne shi ne aka ce wannan ai kamar kasuwanci ne idan ko an masa sakayya an masa sakamakon bikinsa to wannan shi mai riko da shufar ya iya riko da shufar ya ba da kimar abin da aka ba shi lada
tana kan kamfani kuma sun haɗa kai da wani kuma ya siyo wani wani ba tare da mutum ya sani ba kamar shaya ce ya siya wani ya siya sai ya siyar wani wani shaya ba tare da shi wancan abokin shaya ta siya sani eh wato idan dai cinɗan kasuwanci ne da suke na mutum biyu ko abin da ya kama da haka ai bai da dama ya shigo musu da wani ba da yadda su ba amma idan ya zamo babban kasuwanci ne wato wanda yake ba mahadudi ba to wannan ai yana da dama yana da dama ya sai da shayar tasa ga duk wanda ya so tunda wannan dama ai su kansu ba lalle sun san wasu da yake sun mallaki shayar a wajen ba amma idan wanda yake na mutum biyu ne mutum biyu ne suka da kasuwanci wannan ya kawo miliyan biyu wannan ya kawo miliyan biyu to ɗaya daga ciki kuma ya zame ya je ya karɓi miliyan biyu a hannun wani ya ce shi ya zo ya shigo wannan ai bai da dama yawwa tunda zai iya shigar da cuta ga shi ɗaya dai wannan wanda ya karɓa siyan masa ba abokin ai mu'amala ba ne wannan za a yi mu'amala da shi sai an tsaya tsayin da kaya sai an tsaya tsayin da kaya sannan zai zama ai ba daidai ba da kin da laro rara wa lari rara